أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم قال لي حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أبو جاد الله سبحانه وتعالى wanda ba mu damar sake addu'a wannan masallaci mai albarka domin gabatarwa da bikin alkurani mai girma yadda aka saba insha Allah subhanahu wata'ala muna na cikin wannan sura da aka yawa lakabi wato suratul qadir yawa to yau karatun mu insha Allah ta'ala karatu zai dace a cikin annabi Musa da dan wannan Harun Allah yake walakar hakika manan na mun yi baiwa an jala ala musa wa harun akan musa da harun inna huwa da mun mutu baiwa a annabta wa najjayna wa najjayna kuma kuma tsirar da su lokacin da azaba ta wa kawama kuma da mutanen su ka gani ala da kirki akan kibdawa shi ne fir'auna kenan mun tsirar da musa da haruna da mutanensu bani isra'ila min alkawar al'abini daga babban bakin ciki shi ne bauta wanda fir'aun da yake yi musu wa na karnahu muka taimake su alalfin da akan kin dawa kanu kuma galibi suka zama sun masu rinjaye wa haka an mulki damar mutabin kun ba su littafi mai bayani dalla-dalla albaligal bayan kuma a da abin da abin da yau da shi ne da kududu da asali na dodi da hukunce-hukunce a gobe ma da wani wannan ijabin shi ne a kara ba dai an wasu da mutumin muka kire da zai wata marke mara da shi wata rasu na arewa da lafiyar muka wani musu kyakkyawan yabo a mutanen karshen sana'a alhassan salamun gaisuwa an ji Allah ne na azu daga gare mu ala Musa wa Harun gaisuwa nan ta tabbata aka Musa da Harun inna mun ji Allah ka zalik kamar haka ne da wajen yana kuma da muka saka mutu da jazal mutinin haka mun ji saka da masu kyautatawa inna kuma min ibadin da mumini lalle ko Musa da Haruna Allah ya sa daga bayan mu mu'minai domin wannan radio jan wato a kan fitar wato iliyas wana
نعم. قال لقومه ألا تتقون
نعم إلا كذلك نجزي المؤمنين نعم إنه من عبادنا المؤمنين مم.
وإنه عن نعمته الفريد نعم إذ نجيناه وآله أجمعين مم.
إلى عدو من الرابعين مم.
ثم دمرنا الآخرين مم.
وإنهم لمغرون عليهم مسلمين مم.
وإليهم
نعم مم. نعم مم. مم. مم. نعم yawwa yawwa malam. ha alkurani kun a ambaci wansa a ambaci wansa sannan a ambaci abu mai daɗi a ambaci abu mai tsoro saboda akwai albikiri akwai gargadi na yi albikiri ko a ga aljanna ta samu na yi gargaɗi kuma kowa ya dina kansa to a nan alƙan daga kisar musa da haruna sai ya kawo mu kan kisar iliyasu a nan iliyasu jikan annabi haruna ne Allah ya ce wani iliyasa kun ga iliyasu lamirin murtare yana daga manzanni a aike shi zuwa wani gari ana gina ba albakka ya je yi wa mutanen garin wa'azi ya je wa'azi ba a yarda ba da ƙarar da kamar da ya gaya mutanen ala da tagun yanzu ba ku aji tsoron Allah ba a da da wani bayanan yanzu ba alkuki ba wata sama ba alku na wani gunki ne a garin na zinariya da shi ma yake wa garin ba albarka aya ta abu duna ku za ku maza bauta wata zaruna a sanar kalibin bar mafi kyawun masu halitta shi ne Allah wala ta abu duna ba za ku bauta Allah ba yake musu Allahu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin Allah ne ubangijin ku kuma Allah shi ne ubangijin iyayen ku na farko gabaki daya amma fa kada ku sai ku kai gidi annabi ya da yawa azi a cikin wa'azin za ya yi gargadi ya yi gargadi sarki ya za a kodai shi a can za a kamo shi za a kashe ana wannan ƙoƙari allah ba shi dama ya fita ya je shiga wani kogo na dutse ya buya a ciki aka ce ya je da girbanu da kuti an kasa ne ke kawo masa abinci an kasa da kasa ne idan an kasa mata kwa da gama da mutum ya ci an kakan zai ɗauko da ya zo bakin rami zai wuri zai yau take gas in da mara ya gani zai ɗauka shekara goma sha biyu a cikin kogo yana gudu hijira da shekara goma sha biyu ta cika ciwon na sarkin da suke gogowar maya da shi sai sarkin ya mutu da sarki ya mutu sai aka rada wani wadai wani mutane suka zo suna wucewa su kusa da wannan dutse mai kogo inda annabi ya sai ko yake gudun su jira shi kuma suna wucewa suna ta da gudun a ta ga duniya ko mun san ji ba sai ba da gana da suka duba sarkin nan ya ce ga dama haka yake wa mutane ya kai wanda ya ga dama ya bar wanda ya ga dama amma ga yanzu ya mutu har an nada wani sarki yanzu ba a zancen da kama ma bai duba to sai ya ji da ya ji to ya to yanzu ga ayoyi kawo ne tun da sarki ya mutu ai watakila an samu canjin gwamnati kenan sai ya dawo ba inda ya ji a hewan nan gari yana zuwa cikin gari matsaran jama'a sai kafa wa'azinsa aka ce a wannan ai mai wa'azin nan ne dawo ai mai wa'azin nan ne dawo aka yi duka ruwa mutane suka yi mamaki mai wa'azin da shekara goma sha biyu ba wanda yake ya gani ko ɗaya yanzu ko sai gashi nan daga ina yake wannan abu ya ba da mamaki sai aka yi ta imani aka yi ta imani a rana ɗaya kafin alamarta mutum dubu biyu imani to dai wani ya je ga sarki ya ga gari ne garin nan za a yi sarki biyu to wani sarki biyu kuma ga kai ne sarki amma ga wani can ya kaba wa wa'azin sa mai wa'azin nan na da da aka taɓa fida za a kage ya gudu ya dawo yana ta wa'azi mu da abin hin imani ya ji a ji a kafe da ji aka yi a kama wannan mutanen guda dubu du'ar na aka yanka su du'a ka zo haka da ya kama shi kuma ya gudu to da ya gudu sai Allah ya nuna masa ruwan da ake kira ma'ul haya sai ya sha shi ko da mutum zai sha yanzu to ba zai mutu ba ba zai rashin lafiya ba ba zai ji yunwa da za ta yi tada hankalinsa ba ba zai ji kido da za ta tada hankalinsa ba ba zai tsufa ba ba zai mutu ba yana ganin wannan ruwa kuma sai ya ɗiba sai ya ja sai ya zama haka shi za har yanzu yana nan har yanzu yana nan kuma cikin jika mota da haru ta ga tsakanin mota da isa ma annabi dubu ne tsakanin isa da manzala sun shekara ɗari biyar da sittin ta yanzu gidan manzala ma shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar yana nan shekarun dubbai ne kuma yana nan kullum yana zuwa kudu da azumin ramadana yake zuwa kudu an ce suna haɗuwa da kaliru annabin nan da aka taɓa aika annabi musa wajensa annabi musa ya nemo ilimi amma shi ilimin na batini saboda annabi musa ilimin zahiri ne da shi wanda annabi ilimin batini ne da shi aka tura shi neman ilimin baɗi ne a wurinsa to wannan annabi kalin shi ma mawal hayaɗin ya sha ya kuwa ta aini to sai su haɗu a kudu shi azumin ramadana a kudu an duk shekara idan zai azumin ramadana a kudu duk shekara in lokacin aikin hajji ya yi taho aikin hajji domin suke haduwa kullum shekara za mu haɗu da azumi a gudu za mu haɗu lokacin aikin hajji a maka ya ga arba ba su an gama komai za mu sha ruwan zanzan saboda albarka da ke tuntun da ruwan zanzan kuma za su ƙara yin ruwa ba sai bari za su yi addu'a sai bismillahi bismillahi ma sha Allah la tuqul khaira illa Allah بإذن الله بإذن الله ما شاء الله لا يخلو سوء إلا الله بإذن الله بإذن الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بإذن الله بإذن الله ما شاء الله سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كيف ولاك كيف malamai sun ce karantawa uku ake karantawa shi ma wani sun ce irin nasu da dabar har masu ɗan dogon hannun da ma yana ya rage musu karfi a kan kayanka in da aka yi karanta da kullum su karanta kafa uku da safe su karanta kafa uku da yamma wannan ke to ana biliyasu ya gudu gudu na biyu ke nan banda na farko da ya shiga kogo ya shiga kara jaji daga nan da ya shiga wannan yawon yake yawon inda yake so ya inda yake so wata ƙila ya yi bunan ƙasa an ce annabawa hudu ne wanda ba su rasu ba biyu a sama biyu a ƙasa wanda muka faɗa yanzu su ne a ƙasa da kalir da iliyas na gama kuma da idris da isa ɗan maryam su wannan ba su mutu ba suna sama yawwa suna sama daga nan sai allah halaka da mutanen garin kan da buhu mutanen wannan gari ba albarka da tsaye da annabi iliyasu fa inna mu lamu da runa fil nari alal da halafta da su a cikin wuta illa ya ba'da la mukallafin banda bayan Allah wanda aka tsarkake ai mu'mine ke minhu a cikin fa inna mu najaru da zuwa ila da gare ka wa taragna ya lakin mun bar masa kyakkyawan yabo shi iliyasu a cikin mutanen karshe sana hada salamun minna gaisuwa daga gare mu in ji Allah ala ali yasin akan Ilyas eh mun gaishe shi an ce da aka ji ali yasin a nan an haɗa shi ne da wani suka ba da gaskiya da shi a suka zama kamar jamus Ilyasu Allah ya gaishe mu wa jin kuma a hutan halima an haɗa su da shi ta wani jarawa wannan kenan Allah ya ce ina mu da zalika yadda muka inna kama da zai na yadda muka saka masa da jazul musu ya ga muke saka wa masu kauratawa ina wani ba da mu'mini Ilyas iya daga bayan mu mu'minai a gaba sai Allah ya kawo mana kisa annabi Lutu kuma wani shi kuma ya riga su da zamani wanda ludan lamin mursalin ala ce lalle ludu ya daga cikin manzanni ku zukur annabi ka amata ibnu dena ya da muka tserar da shi wa ala wa da iyalan wa da yayan da mata ajamai na gaba daya ila ajuzan dilgaji sai mata da cikin wanda suka wanzu a cikin azaba ai albaji da sun saura fil azabi cikin azaba kuma damman lakarin sannan muka halaka da sauran fara kaumihi kafiran mutanensa shi kuma mutanensa ga kafurci ga alwadi haka su ne kai sai daga ba Allah ya aka mala'iku ɗaya garin suka cika garin saman garin ya koma ƙasa ƙasan ya koma sama a ja na ala sabila wani ke wayannan ala ke lallai ku mutan makka la tamurruna alaihim kuna haujewa ta garin su fa a cikin tafiye-tafiyen ku na da bisham mudbihina wataran da asuba mana da rana wabin laili da daddare ma kuna bi saboda kusancin su da ku ba dare ba rana kuna bin wurin kuna ganin aya abu za ta ke nuna a ce ba za ku hankalta ba an ce wurin da aka halakar da ku ya ɗauke shekaru baya ko irin da komai ni da magana bin wurin a gani a ce me ya faru a nan a ce ga abin da Allah ya mutanen gurin to a ce ba za ku zura ba ku zama halabihim abin da ya sauka musu wadda a tabiru ku yi lura bihi wadda a tabiru bihi na ku yi lura da a ba da kala nan ko kai aron lalunci ana aron lalunci da kaji annabi lulu alaihi salamu mutanensa an halaka da su a wurin da yake ne daga mutanen magaba wadda maganda su tafiya zuwa kasar sham don kasuwancin su suna bi ta garin allah ya kamata su gani gawa ne da yi kiwa na horon allah saboda kun ga abin da ya faru a garin ake ba za ku lura da wannan mutanen maka ku imani kan irin abin da ya same ku same ku ya allah ga wani kisa wani kuma ya ce wa ina yunusa lamin lamun kalif akwai wani ana kirka yunu da bulun mata yuna ma da mata yana daga manzannin Allah shi a kudu aka haife shi a tarihi ya zo mana mutumin kudu da annabi yunu ya yi zamani da annabi zakariya suna nan a zamanin annabi zakariya aka yi zaɓe na wato masu ibada aka zaɓi mutum dubu wanda suka fice da ibada a kudu aka samu yunus yana daga ciki a dubun aka yi da a tace ɗari wanda suka fi sauran aka zaɓi ɗari biya cikin ɗaga aka yi a ɗarin a zaɓi goma wanda suka fi sauran aka zaɓi goma yana daga ciki da a zaɓi goma fi da ɗaya wanda ya fi sauran da aka auna bi aka samu fi ne sai ya yi fice sai Allah ya aike shi binnin nainawa ya ba shi annabta a garin ya je ya mutu wa'azi duk mutu arna ne mutum dubu ɗari da dubu talatin a garin amma duk arna ne annabi yunus alaihi salam ya je ya kira mutanen garin ya kira ya kira ya kira ba an ba ya kira ya kira ba an ba ya tafi da mai ɗakin sa da ya da biyu ya samu wani kango a bayan gari ya ajiye su ya zama nan ne masaukinsa ya shiga gari ya wa'azi ya wa'azi ya dawo gida ba an ba sai Allah ya ba shi dama ya sanar da mutane yanzu ya ba su notis ɗin kwana uku in dai ba imani ba ke gari duka mutan garin za ta yi fatsi in ba imani ba kuma ke gari ke baki in ba yi imani ba kuma ke gari a hajjin mutu a kone garin wani abin da za a gare su ya je gaya musu ko koma masaukin da ya zauna ina jiran ikon Allah wani gari duka fice faɗi wani gari duka fice faɗi wani gari har ga hadin mutum ya aka imani aka musulunta sai Allah ya yafe mu har ma Allah ya ga annabi labarin cikin sura Yunus alaihi salam Allah bai taba yin haka ba sai a gare a yau mutane wa'azi su kyadda sai ga azabar ana gani a ce an imani Allah ba ka wannan imani wato an ka tabbata amma dai zuwa musa ne yake ila kawai nuna sai Allah ya karba sai aka imani kuma abinda ba ta ba gari duka babu annai ba munafiki dukkan kowa gaban kowa duk an duka wuya kuma yayin mu je mu nemi annabin nan namu mu bayyana masa imanin mu ya karanta da mu yadda zamu bauta wa Allah shi kenan ibilal la'anatullahi zai ji haushi ya ji zafin abin ya ji da duk garin da mutanen sa ne amma za a garin ba a bar masa mutum ko ɗaya ba ko ɗaya ya ci kan ba za ya wargaza abin gaba ɗaya inda ba a bar masa ko ɗaya ba bari ya je ya kori annabin ya bar mutanen a jahilce ai ya ga idan mutane na jahilce addini je ba kyau zai ba zan zuciya kaɗai zai wargaza addinin gaba shike nan ibile ya je zama na biyu da inda yake zaune ya ji malam ba kan ne wa ya zo a cikin wani dattijo ya je malam ba kan ne wa na wajen ne nan garin mu na kai kamar wa ji da rana kaza da rana kaza ji ne kai ne yake ni ne ya je to ka mana wa ji ta je mu mai dabawa ji gari duka ma za ta yi faɗi to a ji gari za ta yi faɗi waje gari a hannun guda ko ba a yi kore ba me za ka ce mana duk abin da game da ba a yi ba sannan ma ba ma ita ta kawo ni ba mu a garinmu ba a mana karya kwata kwata garinmu doka ne yin karya a gari wanda ya mana karya a gari ne mu yanka shi kai kuma ka je ka faɗa mana fuska mu za ta yi faɗi ba ta yi ba ka ce za ta yi faɗi ba ta yi ba ka ce za a yi hadin guda ba a yi ba ka ga yanka ka da to yanzu mutanen gari na nan suna neman ka za a yanka ka ni kuma a matsayin ya na zikiyo da na ga kai ba ko ne baka san halin mu ba na yi da wani gaya maka da shi za wa zanna allah na kadar alai allah ce ya zaci ba za mu iya masa ba wana da shi zulmata allah ila ila da zuwa na kundi kundi na zalimin shi kenan sai ya gudu sai ya go mutane na tahowa sai zamanin magana da duk nan gaskiya ne sai gudu abinka wannan ne ya rage masa fawa a cikin ulul azumi na rusuli da ya kamata ya tsaya har yi masu kashe wani kunzo tukuna sannan Allah ya yadda yake so in ya ga dama ya hana a taɓa shi ya ga dama ya sa a kashe shi sai ya haɗa ya biya shi a lahira gaba ɗaya amma sai ya fita da ya fita da matarsa da yaransa ya tura yaran a kamo kwale-kwalen a kamo kwale-kwalen aka jawo shi matar ta hau yaran sun hau kafin ya hau sai iska ta ja kwale-kwalen shigar da shi cikin ruwa sai ta lumar da shi kawai yana ganin suka ruwa ya tafi da su shi ne matsala yi wa Allah laifi ba waya bane Allah zo zai dauke wani abin da kake zo kai ma ya faci inda kai ma ta masa laifi to gaji ma ta babu yaya babu kaga an shiga dafa ana nan yana tsaye yana jiran yadda za a yara yadda zai gaji ana biyo shi a baya gashi a bakin teku sai wasu mutane an ce mutanen ɗake su kuma binin rum za su suna da biya a teku suka hangi mutum a bakin ruwa suka faga jirgin su suka ɗauke shi kyauta baya da kuɗi suka taimaka masa an yi nisa idan baka yin lafilis da mashahuni Allah da sai ya shiga jirgi mai lodi mai mutane da yawa shi na gane baka wa mako to alhamdulillah da ya jira manzo Allah sallallahu alaihi zuwa ɗaifa sai suka sa wawayen gari da bayi suna jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya dawo akan hanya ya game da matsaloli mala'iku ma abin ya kusanta su har wani mala'ika wanda aka ce mala'ikan duwatsu ya nemi izinin manzon Allah in manzon Allah ya izini zai tsebo dutse da yawa babba kawai ya mutu da garin gaba ke daya a huta manzon Allah ya a farko wala Allah a garin a haifi wanda zai kalmar tsada guda daya ba a haifa ba tsammanin za a haifa ma ya sa mutan garin sun ci albarka saboda shi manzon Allah shi ne ya san ƙarfin la ilaha illallah amma yanzu kuma ga shi Qur'ani ya ce ka bu ma ana yaki da shi in ji la ilaha illallah ya ji la kyale kar a taba in ji Allah fa yanzu mun ha ga yadda mutane suka dama ba don wani abu ne neman abin duniya ya warga za mutane abubuwa to shi kenan sai wani madara ke ya aika annabi abinci a wannan lokaci sai ya bai bawansa bawan ko ba na tsari abincin yake ya kaiwa wannan bakon abincin ya kawo manzana manzana salama da ya zaɓi kuke suna kusa ba irin mu ba ne ni da kai ya tsun duka ma sai an lankwashe don su ebo da yawa a nan ba ya haka sai an nufi sa ya zuke bismillahi wannan ba na sare na kallon sa ya ce kai sai ka sabu ya ce malam kai ba mutumin kasan nan ba ne ga annabi ya ce me yasa kace ni ba mutumin kasan nan ba ne ga tun da ya zo kasan nan bai taba cin bai taba jin wanda zai ci abinci ya ce bikin lai ba kasar bai taba ji ba shi za gane wannan ba mutumin wannan kasar ba ne da ya ce to kai mutumin ina ne annabi dan bai kai ba dan kasar na ba ni ba dan kasar na ba kai mutumin ina ne da yaki ne aka samu ni ni ni bawa ne amma ne mutumin ne nawa ne ne nawa ake kan kana garin mutumin kirki eh garin annabi yunus mutumin kirki sai ce malam ya kai kasa annabi Yunusa ya gaya annabi to annabi ne dan wana shi annabi ne ni ma annabi ne sai ya mutu da shi wannan mutum ban ka da sai ya mutu da kaga yi duk tarihin da annabi ke bayarwa kaga wato wani girma ne ga manzo Allah da mu'jiza cewa duk wani abin da ya gaba ne wanda ya wuce ma ya sani haka wanda zai yi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai mutanen roma nan suka ɗauki yunusa a jirgi kyauta za a rage masa hanya ana da biya jirgi ya nemi limit an ce da an yi lokacin da idan mace ta yaji in ta hawo jirgin ruwa zai lume da ita ta haka ta babu izini in da ya guje ta ba izini iyayensa shi ma haka zalika in bawa ya guje wa mai gidansa shi ma haka zalika yanzu dai an ga jirgin na ya nemi ya lumai da mutane to mai ya faru ai ko ba lodi ne har yawa jirgin yawa ba to me ya faru aka yi akwai wanda ya laifi ya gudu mai gidansa bai masu izinin tafiya ba ya dago aka yi to jama'a wannan jirgi namu inda wanda ya san ya fito da wanda ya fi a gida ya faɗa mu jefa shi a ruwa eh ko ya fara da kanna kawai har daga dalilin mutum ɗaya duk mutane su halakar jama'a goma da ala za ta je kai ni kowa ba wanda yake shi ne ba wanda yake shi ne fasahama suka ja a kuri'a za ta nuna mana mutumin ko ya ƙi bai na ganna kuri'a za ta nuna mana shi ya ka kama kuri'a kawai karab kuri'a ta nuna jirgin da kuwa dama dai ji Allah zai limar da jirgin ai ai wannan wanda aka ɗauka a hanya ne ma nan nan baya ma jariri to ja mana wata masifa dama ana aka ɗauke jirgin ko yau da haka jari malam faɗa ruwa kan malam mai faɗa ruwa malam fita fita fita fita annabi yunus alaihi salam ya zo zai faɗa ruwa nan ya ga wani kibiya wangala baki haka yana jin ya faɗo ya lome shi kawai sai ya fasa ya ya koma da jawan can gefen jijan eh gefen jijan zai faɗa eh zai jirgira eh ga jirgin ya ya dago ya wanga labagin zaka sai ga dai to in ya bari ba jirgin da zai ya kifin da zai ya jawo jirgin matsala yake yi ya kan ya halaka mutane gara shi ya mutu sai ba da cikin bakin kifin kawai sai ya haɗe kafin ya haɗe ala ce to kifi ka sani ba wai na iri ne mutum ya shi bane ba abinci na baka da wannan gwanin gata ne na mai da cikin kai zama kurkuku inda zan kule shi saboda kulka daba ce kulka daba ce ya haɗe shi amma ba inda aka kwar da na jikin yana fadawa sai ya yi tasbihi a cikin cikin kifin an ne duka duk teku a gefen area wurin sai ta dauki diri ta ji ayin wani kalan tasbihin da ba taɓa yi ba a cikin a wannan gefe sai ga shi an yi wannan tasbihin fa shi ne ya sa Allah ya amsa addu'ar ya sa kifin ya je har da shi a cikin ya fita ya tafi abinka wannan iyawar Allah ke yi jirgin ya je harar da shi ko bai harar da shi a cikin teku ba a sai da yi bakin gaba tukuna sai da yi bakin gaba da yi bakin gaba sai har da shi Allah ya ce wata hama an yi ƙuri'a a mutanen jirgi ba ka ne mila mutane an jaye shi bil qur'ati da yan ƙuri'a wa algo bil bari an jeba ya teku ba ta kama huludu kibi mai suna nun ya haɗe shi wa hon mulimu amma shi ne da laifi e shi ne da laifi in ji Allah wa huwa mulimu shi rusan shi ne da laifi yanzu ku jama'a ba ma ji tsoron Allah ba mu hau mota mu hau mashin mu hau meme ko mu ji sabo yana an dungura ma muni da laifi kaga wannan sai mu Allah gobe da abin laifin mu amma Allah na tsere da mu Allah ya tsere mu ko mu lemu shi abin zargi ne don shigan da jirgi Allah bai masa izini ba da Allah masa izini daga jirgi ba abin da ya zai tabbata Allah ya fara annahu kana min al-musabbihina ba dan yana daga masu tasbihi ba malai ta anai ta azzakirina ba dan yana daga masu zikirin Allah ba bi kauli da yake yan fada kafiran da yawa fi badal hudi a cikin cikin kifin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin dama abin da yake yawan yi kenan a duniya kuma da wani faru ma abin da ya fara ke na cikin jiki ba don haka ba kan lallai bisa bi bane da yi mai ba kuma da zai zauna a cikin cikin jibin har yanzu a ranar da a tashin alkiyama amma sai Allah ubangiji ya fi ɗari saboda yawan tasbihi da yake yi a da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da damuwa ta dame shi aka gara magance abun ya bari in asuba ta yi kusa sai ya yi sujada an zo ma da ya yi sallah raka a biyu tukuna sannan sai ya yi sujada ya sa goshinsa a ƙasa ya miƙe manunarsa ɗaya kama mai tafiya yana cikin sujada sai ya ganta la ila illa anta subhanaka inni kuntu min zalimina sau arba'in da ɗaya sai ya roƙi Allah Allah zai kawo mafita akan wannan damuwa da ta damu mutum ko wata kalan damuwa ce ko jinya ko wani abu eh ko wani bakin ciki ko wani talauci ko da bukara ne zai samu idan kuma da lafiya shi bare da yi a suna ana duba kama arba'in da ɗaya a nuna miya abin mata mai naƙuda da sha da izinin Allah za ta aiko da sauki Allah zai bana barna abu malam ba karanta bana barna abu
فنفذناه من عوان وهو سمين وأنبتنا عليه سادات يغنين وأرسلناه إلى مئة عند يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلهين هل تمسكون أن ربك المذاق وله المجنون أم خلقنا الملائكة إلها وهم شاهدون ألا إنهم إليهم لهدون ولد الله وإنهم لكاذبون خلف المنافع للرحيم ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون yawa ya yi malam Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya manzo Allah labari ne wani barnahu ne muka jebar da shi annabi yunusan nan bil arai a wata ƙasa a bakin kogi inda ba kowa wasu malaman sun ce lin yaumi a ran da kifin ya haɗe shi farkon dare ƙarshen dare aka har da shi abu ba da talatin wasu malaman sun ja rebe kun uku a cikin kifin a wata ba ta ayyami wata jazai da ya kwana bakwai a cikin gibin au ishirina wani kawalin sun ce a kwanan da ashirin a cikin kifi au arba'in na yau ma ko ma kwanaki arba'in a bisa ruwayoyin da aka yi na zaman da ya yi a cikin kifi wa kuma ta kimun sai ya rashin lafiya ya kama shi an gane ko kaga illa ta ta same shi kifi ya zo ya ya ya amar da shi wa manna alaihi ne rasan wato sai muka tsirar a kan da inda kibi har da shi a bakin gaba muka tsirar mara da wani itace ni ya gaɗi na ya gaɗi wasu ke filar ko kenan ko shi ya ka tsirar sai ya masa sai ya masa inuwa ya masa inuwa da daga nan sai wata barewa da safe ta zo ki sha nonanta ta tafi da yamma ta zo ki sha nonanta ta tafi har yi ƙarfi ya lafiya kawai sai ka jira kawai sai ka mayawa ta a bakin kogi to mutanen garinsa wanda za a suka zo suna neman sa iblis ya ziga ya gudu ba su daina neman sa ba tun wannan karan duk neman da suke sako sako suna neman sa ba su gangi ba suka je to mutum ta ta bakin teku suna zuwa ba zuwa da ba da Allah fi da shi zai fitar da su ko ya hada yi da su kuma lafiya kalau kamar yadda aka yi wa ayuba shi ga ma har shekara da shekaru ma ya kai shekara goma sha bakwai da kamar yayan sun mutu kuma aka tara su suka ci gaba da harkoki sai saboda gwanin ta Allah bayan kudin ya kare a shi ga har ruwan kudi ake a gidansa ruwan sama hadiri na kudi rutututu a gidansa kai da wata ji wurin Allah a to Allah da gada ma yake shi nan sai ga wannan mutanen wa har na muka ake ba da dalika bayan wannan ta kauli game da muka ake shi ila kaulin zuwa ga wasu mutane binainawa da suke garin da ake rasa nainawa min arlin motsali a cikin kasar motsal suke ila miyati albin zuwa ga mutum dubu ɗari a wuce ba ma haka ba ya biyu sun ƙaru kamar da dubu ashirin a kai au salasina au saba'i na alfa ko ma an ce ƙarin ma ya kai mutum dubu saba'in ba mu duk gaba da gaskiya inda ma ayat da tun da alawa duk ma da gaskiya al-mu'udina biji wani aka musu alƙawari da su kawai su game da su gane kawai su goma da shi suke maraba da shi ya zauna a cikin su ya isar da annabta kuma duk garin ya zama garin da ya yi dafa shi ne garin da kadai garin da ba ar ne ko daya kamar yadda garin tubba uku ba musulmi ko daya kuma tubban an haife shi amma shi kuma garin da ba musulmi ko daya wannan kuma garin da babu ar ne ko daya yawa har na da musulmi kafa dama ne ta hagu a duniya eh wannan taka wannan taka shi za a tarwata amma har na biyu suka tarwata duniya duka sannan musulmi biyu suka tarwata duniya duka sannan har na suna samun bangaren mulki musulmi suna samun bangaren mulki kuma ta na mun je da su daɗi akwai na mun a wanzu mu mace iya suna jin daɗi a bi malam da dukiyarsu ila dinin zuwa ga wani lokaci yan kari a ji alau da ajalin zai kare biya ciki wannan shi ne abin da ba na kasa annabi ne ba wani sauti ma alaji alaji ka tambaye su mana ka ce musu allah da dukkan banatu yanzu allah ubangiji ga shi ne yake da yaya yan mata da za ne yau da suke riya annar mala'ika da banatullah mala'iku 'ya'yan allah ne amma yan mata ne wani abu kuma sai kawo ya ga zuriya fada walahum albanun su kuma suna da yaya maza wato su bukata ta biya daga al'adar mutum biya son ɗa namiji shi kuma wato Allah ya samu duk mata kafin su kenan ka gani Allah ya ce to an gada ƙarnar mala'ika da ina zan ko kuma mun halicci mala'iku a matsayin mata ne ko mu jahi su ne shaidu ai wannan ba gaskiya bane ba a ce mala'iku mata ba saboda waye mazan su ai mata da maza ake gane idan ake gane matan kuma da maza amma abin da ba mace ba namiji kuma to ai dai ba zai zama wasu ba zai zama mace ba tunda ba namiji ko ba zai zama namiji ba tunda babu mace tunda abin nan da ya kwara ɗaya ne dole ya samu sabanin halitta shi za Allah ya tsarkaka da halitta miji da mace kowace halitta kwara-kwara yake yin da kawai ba a ce mata miji ko mace kamar keke kamar mashin kamar mota su ana gera amma ba za a ce wannan ta matar mota wannan namiji ba don babu namijin bale a gane matar za ka ce ba matar ko ba a san namijin ba da an samu miji da matar da sai su haɗu barbara su a ji motoci da yawa kaga da an buɗe sayan wasu kuma ba a yi haka ba ala a kashe kunni a cikin nan ka haka fure min ibgiyar saboda kirkirar karyar su da ya kulu da gwalar Allah suna cewa Allah yana da da Allah ko bai da bi kaulin suna cewa al malaikatu banatul lahi malaiku yayan Allah ne mata wa innahum lakazibun Allah da amma ko ƙarya suke a cikin wannan magana a tsabal banat Allah shi ne zai da ya zaba a kan yaya mata alal balina ga maza malakum kai wa za ku mu wannan aya idan mutum a gidansa akwai gaddama kamar uwar gida da amarya ko da sarki suna neman su rinka su rinka dambe a gida ko yayan mutum ba sa son haɗin kai zauna lafiya a gidan ba ya jin daɗi sai ya bari sai dare ya yi dare dare ya yi dare sai ya fito tsakar gidan ya zauna ya yi alwala ya talara ka biyu ya yi niyya ya ɗau jarbinsa bayan ya yi tijibani yawa annabi talati ya yi halala sai dinga karanta malakun kai wa ta kunu malakun kai ba da ku mun dalla dalla sai ya faɗi dubu sai ya addu'a ga Allah haɗa mun kan gidana hada kan mu zauna lafiya kalau kada wani ya yi gaba da wani ko kiyayya ko mugunta zauna da mu lafiya bukata za ta biya an ba za ta zakaru a zai yanzu ba za ku tunani ba a yi gaba duba yi karanta malakun sai wa da ku a gidan aiki karanta a gaba duba a duk da ke ban magana ko su ga yi da ina wani mutarwa Allah ya bi to Allah mana wajen garji subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka manazzahu Allah wala ya wuce Allah da amlakum bilalun mubin ko kuna da wani hujja ne ma a bayyana kan wannan magana cewar Allah yana da da kuna da hujja fadu bi kitabikum ku kawo littafin ko a taura ne ko wani sa fa aruni zalika ku nuna wannan magana biya in kuntum harijin ne kuna da gaskiya a cikin wannan magana saboda haka zamu dakata a nan idan Allah ba mu iko gobe za a dora inda kwana zuwa abin da ya zo na bidaya da kullum da jama'a Allah ya gafarta mu da gafarta iyayen mu da mu da malumu za mu shiga da imani da da mulabi a tsare mulabi da garuruwan mu kanar mu kiyaye mai kiyaye mana addini mai kiyaye mana kasar mu da kuma kala fatin a salatu fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله